tele na Banfere da rediyo a babban birnin Yamai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a a daidai wannan lokaci na karfe tara na safe wato zuwa karfe goma ranar juma'a muna kasancewa tare da babban malami a sheik abdulmalik dangane da wa'yansu maudu'at da ake tattauna mana kuma idan ba a mance ba an san muna cikin wani maudu'i wanda yake mai girman gaske mai faɗi wanda an yi shekaru kusan uku ana ta tattauna shi wato shine mulkin mallaka an yi darasi kusan 21 wannan shine darasi na 22 Uh, to da yake yana da gaba-gaba yana da yankoki da yawa da ake dan tattaba duk da ba gabaki da ake danganewa ba ana dan tabawa ne a shiga wani bangare daban to a bangaren da ake a cikinsa uh, ana tattauna ne akan abin da ya shafi addini uh, shi kuma ana halka ta wato goma sha hudu wannan shine wato halka na goma sha biyar wato darasi na goma sha biyar kenan ina jin idan ban manta ba wanda aka yi masa take da at-tatbiq wannan darasi insha Allahu malam zai tattauna mana shi gwargwadon yadda lokaci ya bamu idan kuma bai kare ba malam zai ci gaba da tattauna har zuwa rana ita ranar juma'a kamar yadda aka saba sai a ci gaba akarmakallahu mu ne maka barka da zuwa bismillah To, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa qa'idina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta bonferai, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku. a wannan darasi da muke gabatarwa na mako-mako tun daga bayan sallah idan muka fara sai zuwa wata na takwas kenan muke dakatarwa sannan mu tafi hutu kuma sai bayan sallah babba ko ba haka ba to kamar watan takwas e farkonsa dai ko ɗai gare shi ko abin da ya kama da haka to kamar yadda malam muhammad sani ya bayani cewa maudu'i na mulkin mallaka da tasirinsa ga al'ummomi na duniya wanda kuma ba ya shafi kasashen musulmi ne kaɗai batun da mulkin mallaka ba ya shafi kasashen musulmi ba a gaskiya to wannan kuma an ɗauko bayanai yasa an taɓa ɓangarori ai daban-daban daban-daban gaskiya ne ɓangarori akan abin da ya shafi tattalin arziki waye waye duk abin da ya shafi kowa yanzu ne aka zo ɓangaren addini shi ma kuma bai shafi na musulmi bai shafi na musulmi kadai ba wanda kuma idan an ƙare shi za a shiga cikin sauran ɓangarorin insha Allah rabbul alamin na'am to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to kamar yadda bayani ya gabata muna cikin wata nukta da ake kira at-tatbiya ko ba haka ba to kafin mu shiga cikin karatun mu gadangadan mun yi alƙawalin za mu faɗi unwani da kuma yadda ake haɗa mawdu'ai masu ɗaukar tsawon lokaci saboda akwai mawdu'an da ɗalibin ilimi zai iya faɗaɗa bincike a kansu to sai muka ga ya dace a faɗi ƙa'idodin da ake haɗa mawdu'i da su sannan kuma a faɗi maudu an da mutum zai iya yin karatu a cikinsu shekara goma ko fiye da goma wannan kamar kofa ce ko in ce kofofi ne aka buɗe ma ɗaliban ilmi Gaskiya.
saboda su ribantu da irin wannan na'am to amma ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba suna da ɗan yawa kaɗan na'am za mu ɗan rinka tsakurwa duk kafin mu fara karatu Na'am.
sai a ɗan tsakaro kaɗan daga cikinsu na'am a yau za mu faɗi wato matakai guda biyar ko ƙa'idodi guda biyar Na'am.
waɗanda suna idan aka baka maudu'i su za ka to su za ka bi don saboda kaga wannan maudu'in ka samu haɗa shi na'am an gane ko idan muka ƙare wannan Mm.
insha Allah sai a faɗi su kuma maudu'ai a darussa masu zuwa gaba Ba, ta- na'am.
insha Allah ta'ala Kama wata shimfiɗa ta fa'ida ce kenan yawwa Ta shimfiɗa ce musamman.
ta ta musamman na'am wannan saboda yan uwanmu ɗaliban ilmi na'am a matsayinmu na ɗalibai ya kamata mu yi ta'awuni a cikin aiki na alkhairi masha Allah abu na farko idan mutum na son haɗa maudu'i akwai abin da ake kira annuqat as-sitta na'am duk lokacin da an ka baka maudu'i yana da kyau kana iya kallon waɗannan nuqat as-sitta Mhm.
kamar nuktoci guda bakwai c point Mm.
waɗanda suna taimaka ma ɗalibin ilimi Mm.
wajen haɗa maudu'insa na'am su ne na farko man Mhm.
na biyu ma Mm.
na uku mata na hudu aina Mm.
na biyar kaifa na shidda limada Na'am. Na'am.
a duk mawdu'an da ake gabatarwa a kowane bangare na ilmi ko bangare na addinin musulunci ko ba da musulunci ba waɗannan su ne tushe Na'am.
kenan sai zama to mi za a yi faɗaɗawa za a yi Kwarai kwa.
ita man tana nufin wane ne Na'am.
kenan a Yeah.
shakhsiyya in kana son kai karatun wani mutum Na'am.
sawa'an mutumin nan malami ne Na'am.
sawa'an mutumin nan jagora ne sawa'an mutumin nan dai yana da wani matsayi cikin al'umma ko kuma a'a kana son man kai karatun wata kabila Na'am.
misali ka san tarihin wannan kabila wace ce wannan kabila Na'am.
to da man ake ɗauka Ɗauka na'am.
na biyu sai ma Na'am.
galibi shi man zaka ga kamar yanzu misali a cikin dirasat tarihiyya Na'am.
an fi amfani da shi Na'am.
tarihin wane tarihin kabilar wane to kaga ni tarihin sarki wane tarihin shugaba wane tarihin minista wane kaga dai duk ta shiga cikin man Man.
musamman in muka duba cikin littattafan da suke karatun tarihin malamai na bangarori daban-daban musamman malaman hadisi suna kula da ilmu tarjama saboda a san wane ga lokacin da ya rayu ga lokacin da ya mutu adili ne shi ba adili bane shi abu ne mai muhimmanci saboda a san ko za a karbe riwayar da yayyo ko kuma za a karbi riwayar da Na'am.
yayyo ba ina fata an fahimce ni Na'am.
to ka wannan kenan na biyu sai ma ma tana nufin abu biyu ko sifa Na'am.
ta mutum misali ko sifar wani abu, Abu.
ko kuma a'a haƙiƙanin shi wannan abin ma haƙiƙatu abin da ake kira mahiyatu shay'i yanzu kamar in an ka ce ruwa sai a ce ma huwal ma'u ba a ce man huwal ma'u Na'am.
we menene haƙiƙanin ruwa Na'am.
me- me yake amfanin sa kaza kaza haƙiƙanin shi ana so a san datin sa Na'am.
abu na biyu sai eh, na- na na uku kenan sai aina idan an ce abu ya faru Mhm.
game da 'yan jarida sai a ce to a ina ne ya faru Sai an tafi.
a duniya a wace nahiya kenan Na'am.
ƙara kenan kamar suke cewa continent ko continent sannan kuma a wace ƙasa Na'am.
a wane a wace jiha a wane gari ko ƙauye a wace unguwa a wane gida ko a wane wuri Daidai ina.
ka gani daidai ina to wannan aina ita ke bamu wannan Wannan. mm.
kenan in mun ka ce man da faransanci tana nuhin ki Na'am.
ko da ingilishi who tunda ana cewa who are you Mm.
in kuma an ka ce ma ana nufin what menene Na'am.
sannan kuma in an ka ce aina Na'am.
a ina ne Na'am.
an gane ko where Mm.
ko kuma u da faransanci Na'am.
sai kuma abu na hudu mata mata ana tambayar wani lokaci ne Na'am.
yus'alu biha anis zaman Mm.
kenan when Na'am.
an gane ko ko kuma ka ce kan a wani lokaci ne to kaga ana tambaya azmina saboda a tantance zamanin da wannan abin Ya yake faru.
ko zamanin da mutum mu yar rayu Na'am.
sai kuma kaifa Na biyar.
na biyar kenan how kamar koma yaya ne abin ya faru Na'am.
sai kuma limadha don mene abin ya faru Na'am.
Eh, shine ake kira why ko kuma furkowa to waɗannan su ne nukatu guda shidda duk an ka baka maudu'i Kenan ka bangarori. guda yawwa shida.
ka bangarori guda shida ko matakai guda shida shida, ko yawwa.
tambayoyi guda shida don ka kasan wani suna ta kiran a faɗi wani abun da ba shi ne yake so a faɗa bai ce ba haka nan bane to ba ba shi komi ana iya ma faɗa a kansu Kwarai.
ko abubuwa guda shida Shida, na'am.
mun gane ko Na'am.
yawwa abu na- abu na biyu idan ɗalibin ilmi na son yayi bincike sai akwai abin da ake kira nuqatu thalatha li taqwim an gane ko littaqwi kama akwai nukta guda uku wanda in ana son duk abinda ya faru na'am idan an ci nasara na'am ko ba a ci nasara ba to da waɗannan nukatkin guda uku ake amfani ake gane ake ganewa kenan ta nan za a gano in an ci nasara ga abin da ya taimaka Haka.
sabubban da suka taimaka in ba a ci nasara ba kuma ga sabubban da Suka.
ko ɗaya daga cikin su abu bai samu ba ko biyu ko uku ɗin gaba ɗaya na'am to shine in ana son a yi takwimin abu sai a ɗauko abubuwa guda uku na farko almahara abin da suke kira da yaren larabci na zamani mahara kamar kwarewa experience ko experience amma malamai suna cewa al'ilmu sanin abu Mm, iyawa iyawa sai na biyu abin da ake kira azarf na'am an gane ko wato hali in an ce zarf asalin zarf shine kamar ana cewa envelope amma zarf shine duk abin da za a saka wani abu a cikin sa na'am amma ana kiran shi halin da ake ciki ko yanayi bari mu ce yanayi yanayi mm, sai abu na uku addafi wanda asalin shi a musulunci malamai anniya suke cewa to amma saboda turawa suna cewa motif an gane ko kamar abin da ya tunkuɗa ka dafi ya sa ka aikata ya sa ka aikata sai a kira shi wato dafi ilmun nafs in ka diba malamai ilmun nafs suna yawan amfani da wannan kalma addafi shakhsi addafi Na'am.
kaza to ala ayyati hal waɗanga abubuwa guda uku duk lokacin da an ka ce mutum yana son yayi wani project na'am ko ko yayi project din ba na'am don wani lokaci kafin ka yi ya kamata ka auna waɗannan abubuwa guda uku na'am in kuma baka yi ba to in ka yi Ka auna.
to ka auna ko ko a in ma ka ƙare ka gane ko a lokacin abin ya yi nasara ko bai yi nasara ba to ka nuka- ka hankalta waɗannan nukatkin guda uku menene samun matsala yawwa mu fara da addafi Na'am.
lokacin da kake son ka yi aiki to mutumin da kake yake son ya yi aikin bai da niyyar aikin Na'am.
kaga ba za a ci nasara ba kwarai an gane ko na biyu almahara almahara shine kwarewa Na'am.
ga mutum yana son yayi abu amma bai kware ba bai iya ba na'am kaga dole a samu matsala Mm, sai na uku sai azzarf azzarf yana nufin alhal halin yan aikin akwai kayan yan aikin na'am sannan lokacin sanyi ne Na'am.
lokacin zafi ne na'am kaga dama za ta bayar da ayi abin ko ba za ta bayar da ayi abin ba kaga waɗanda abubuwa guda uku duk mutumin da bai hankalta musu akwai matsala ba san ko ana fahimta ta ba Na'am.
yanzu kaga mutum yana son dan shi yayi karatu misali bari mu ɗauki misali to amma yaron bai da niyyar karatu kaga ko da misali yana da ilimi an gane ko kuma ko da an biya mishi makaranta mai tsada a tun da bai da niyyar karatun ba zai yi ba laifin wani lokaci ba na malamin ba ne laifin nami na yaron ne babu addafi yawwa sai a ce malamin da ya karantar da shi ƙwararren malami ne to amma ba a tambaya ba shin yaron yana da niyyar karatu ko bai da niyyar karatu Ƙwarai.
kaga ya kamata ka sanar da ɗanka muhimmancin karatu ya san muhimmancin karatu har ya ɗauki karatu da muhimmanci Muhimmanci, to kaga sai ya yi karatu Mm, shi yasa sai a ce na kashe misu kuɗaɗe masu yawa bai yi karatu ba a'a ba daga nan matsalar take ba daga niyan mutane ba sun kace ba lahin gulof ba lahin batum an gane ko Na'am.
yawwa Mm, gulof shine ampul kenan fitila in an fitila wannan ta matse sai da ake sa da ake ba- abin ga a kunna bata tashi ba Ba.
to gulof in tana yawa lafiya lau yake batirin ne bai da lafiya ko kuma tana yawa batirin shi yana da lafiya Ya, gulof.
yana da wuta amma ba gulof din ne bai da ya- lafiya ya ɓaci yawwa ya ɓaci Mm, to sai kuma abu na biyu na'am almahara ƙwarewa na'am yanzu kaga kamar da'awa sai ka iske mutum yana son yayi da'awa na'am amma kuma bai da ilimin yin da'awa kaga akwai matsala wanda nan ne shedan yayi ma da yawa daga cikin masu da'awa tarku gaskiya.
waɗanda adda ilimi sai sa musu gudun da'awa ba sa so an gane ko ko kuma kaga sun fi son dai su je su nemi harkokin su na duniya ko kuma a'a su ba ba ruwan su dai da harkokin duniya amma dai su da'awa dai bata dame su ba saboda kalubale kalubale shi ko amma ga, ga su ko waɗanda suke da eh, mahara ne masu waɗanda suke da eh, ba su da ilmin sai shi ɗin ya samu su dafe na da'awa sai ka iske kwamacala ta yi yawa Ƙwarai.
mutum na ta ba da fatawa ba a kan daidai ba mutum na son ya karanta bai iya ba mutum ya son ya yi wa'azi bai iya ba yana son ya shiga gaba na'am sai kuma azzarf halin da ake ciki yana ba da damar a yi ko ba zai ba da damar da a yi ba ba na'am to waɗannan abubuwa yana da kyau duk aikin da za a yi A dinga.
kafin a yi a ɗora waɗannan abubuwa guda uku Na'am.
in kuma an manta sai da aka shiga ciki to a ɗora su saboda a yi nasara Nasara.
in kuma aka yi aka ƙare in an ci nasara a auna su Na'am.
saboda zuwa gaba kaga a ɗauki karatu Na'am.
in kuma ba a auna ba a sa su ba Na'am.
to in ba a ci nasara ba to a auna cikin su akwai ko ɗaya daga cikin su ko biyu ko duka ukun sun su- akwai matsala akwai matsala a cikin Kwarai su kuwa.
Nukta ta uku daga cikin nuktoci in an ba ɗalibin ilimi eh, maudu'i shine ad-dawabit al-dawabit sune al-qawaid Na'am.
nan kana iya fitar da maudu'i he da dubu ana fahimta ta Na'am.
yanzu misali an ka ce darura wanda bahaushe ga ce ma lalura na'am an gane ko tunda shi bai da dawadun na'am ko ba haka nan bane Eh.
sai a ce dawabit ad-darura fil fiqh al-islami ko Na'am.
fi shari'ati al-islamiyya Mm.
an gane ko ko kuma misali da musulmi da kafiri Na'am.
ya za su yi mu'amala Yawa.
dawabit at-ta'amul ma'al kafir na'am ina fata ana fahimta ta ko kuma a'a hadisi ne dawabitu qabulil hadith Na'am.
ka'idodin da ake bi a karbi hadisi ko ko a mayar da shi shi na'am dawabitu tafsir ka'idodin ilimin tafsiri Tafsiri, na'am.
dawabitul fiqh duk da ana cewa usulul tafsir ana cewa usulul fiqh ana cewa usulul hadith ko mustalahul hadith duk da su ne dawabitu ta'amul ma'a kenan alquran ko dawabitu ta'amul ma'a tafsiril quran dawabitu ta'amul ma'a alhadith dawabitu ta'amul ma'a alfiqh alislami نعم.
dawabitu ta'amul ma'a tarikh alislami dawabitu ta'amul ma'a alulum bi akmaliha نعم.
to in baka gane dawabit na abu ba yanzu misali jihadi da wanga turawa da suke kawo wasu ce musulmi yan ta'adda ne ko ko wasu su ce za su je su yi jihadi na'am dawabit abin dawabitul jihad na'am.
ya ake yin jihadi a musulunci ina ka'idodi ko ko kowa ya ga dama kawai jihadi zai yi na'am dawabitul qira'a ya ake karanta alqur'ani kwarai ku dawabitul ta'allum ya ake neman ilimi Ƙwarai.
dawabitul dawabitul ta'lim ya ake karantarwa Karantarwa, duka.
kaga waɗannan mabudi ne dawabit dawabit dawabit dawabitul ta'amul ma'al hatif ya ake mu'amala da salula har a samu amfaninta Na.
ka gani dawabit kaza dawabit kaza dawabit kaza da ka samu wannan in dai Allah ya taimake ka Ƙwarai.
to ka samu karatu kwarai ku sai abu na uku shine al-hukmu alal ashiya ya ake yi ma abubuwa hukumci shi hukumci abu biyu ne hukumci Na'am.
ko ka tabbatar da abu akan wani abu ko ka kore wani abu akan wani abu Na'am.
kenan ithbatu shay'in li shay'in aw nafyu shay'in li shay'in ko ka ce abu kaza ya tabbata ga kaza ko ka ce abu kaza ya koru ga kaza mun gane wannan Na'am.
to wannan adil wato hukmu ala shay'i yana buƙatar kuma mi al adilla na'am an gane ko al'aqliya wa naqliya Na'am.
al'adilla al'aqliya wa naqliya adillan naqliya su ne dalilai Na shari'a.
na shari'a ƙur'ani da hadisi da abinda an kai istinbati karkashin su dalil al'adilla al'aqliya dalilai na hankali wanda suna kama hankali bu saba ma hankali ba Na'am.
amma shari'a ita ce gaban hankali hankali, na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to kaga waɗannan idan ka samu kace abu kaza gaskiya ne ko kace abu kaza ƙarya ne an gane ko adillatu to sai kace ga da- misali ga dalilan da suke nuna Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi Ƙwarai.
ga dalilan da suke nuna duk wanda ba Allah ba bai cancanta a bai fata abu mishi ba kwarai ku ba sani ko fahimce ni an fahimce ni ba kaga sai ka kawo al'adilla al'aqliya wa naqliya ga dalilan da suke nuna abu kaza gaskiya ne ga dalilan da suke nuna abu kaza ƙarya ne ina fata ana fahimta ta to kaga wannan babi ne mai faɗi kwarai da gaske tunda abu ko ya zan gaskiya ko ya zan ƙarya to ina dalilan da suke nuna gaskiya ne ina dalilan da suke nuna ƙarya ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali sai abu na biyar abinda ake kira ta'silul mas'ala Mm, tafsir tasilul mas'ala ma'ana duk mas'alar da aka kawo kada ka hwada mata haka don ɗaliban ilimi suna da matsala sai a kawo mas'ala sai ka hwada mata ba tare da ka tsaya ka hankalta mata ba to akwai ka'idodi guda biyar su ne ake kira al-ahkamul khamsa a cikin il- ilmin fiqh na musulunci Na'am.
shine abu ko ya zan wajibi an wajabta maka aikata shi na'am ko ya zan ba wajibi ba umarni ne ba na wajibci ba an gane ma'ana ya zama to mandubi ko mustahabbi Na'am.
ko kuma sunna muakkada ko kuma abu ya zama to an hane ka ne haramun ne kada ka aikata shi ko ko hanin da an kai ma hani ne na karahiya ya mm, an gane ko ko ya zama to mubahun ne in kaga dama ka aikata in kaga dama ka dena to da an kawo maka abu ana son a san hukuncin sa Sa- na'am.
ko a cikin aqida ko a cikin fiqihu saboda wasu suna tsabbaka waɗanda abubuwa kawai akan ahkamul fiqhiyya kuskure ne Mm, da da- da da al-hukmu ala shay'i da kuma al-ahkamul khamsa la taqtasiru ala al-masail al-fiqhiyya wa innama an gane ko Na'am.
eh, tasri ila al-ahkam al-aqdiyya aidan aidan kenan misali na'am abu kaza haramun ne ko abu kaza wajibi ne aikata shi ko a aqida ko a fiqhu to duk lokacin da an ka baka mas'ala in kana son ka gane ta da kyau sa waɗannan abubuwan guda biyar ko mas'ala ce ta aqida ko mas'ala ta mi ta fiqhu wannan yana daga cikin abubuwa guda biyar da su ne ake hada mawdu'ai galibi idan ɗalibin ilimi ya fahimce su insha Allah ta'ala ya samu wato hanya mai yawa ko maudu'i ɗari aka baka ko dubu ko ma fiye da dubu da ka aza waɗannan ababen guda biyar na faɗa insha Allah rabbul alamin za a samu mafita wallahu ta'ala a'lam to waɗannan su ne abinda zamu faɗa saboda ƴan uwa kafin mu shiga cikin maudu'in mu sati mai zuwa kuma sai mu dan tsakaro wasu maudu'ai kamar guda biyar ko shida masu faɗi har a ƙara a samu ko guda ashirin. Eh wannan tamu gudunmuwa ce muke kawowa wallahu alam amin amin. To yanzu sai mu shiga cikin mawdu'in mu ko shine at-tatbi' bil ayn ba bil hamza ba.
Ta fito da kyau ba.
Eh domin in kace at-tatbi'u na'am bil hamza.
Bil hamza. An gane ko daga tabba'a ne. Na'am. Tabba'a na abin nan na tafiya a hankula to wallahi sai an bincike shi don wancan albuto shi ke malam sai mun ɗauki tatbi daga tabba'a wancan ai batta'a ne batta'a ne to wannan sai an binciko shi a kamusu mallan kan mu taimu hodi wani ya samu gatari shi hoskaren mu dama wani abin da yake so kenan a hodi wani abu ya akwai kuskure eh abun ga sai an sai an bincika shi a abin nan to ala ayyati hal wancan sati mun yi bayanin kalma ta at-tatbi' tana nufin a maida abu ya zamanto dabi'a ko a daidaita shi shine suke kira da faransanci la normalisation normalisation kamar ko da english akwai abin abin ake cewa wannan ya ta yi normal ya yi normal normal
kalma ce ta mafi yawa masu ɗan amfani da ƙwayoyin nan yawa sai su abu ya tayi su normal ai kafin su yi amfani da ita mallan ita kalma ana amfani da ita amma suna sun ka ɗebo ta sun ka kwace ke suke amfani da ita in dan ƙwaya sha ƙwaya sai ce ya ji ya tayi normal ko ba haka nan bane sai ce yanzu daidai yake jin kanshi amma da ba daidai yake jin kanshi ba to Allah kai mu da tsari to idan an ka zo a tatbiye malam mun ka ce asalin taba'a yana nufin rufewa ko yumkewa kamar da malaman zuri suke cewa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ahlul kitabi Allah ce Allah ya rufe zukatan su amma an ka ce taba'a an ka mai shadda ya koma mai da abu ya koma dabi'a kenan ya tafi daidai domin an ce abu ya koma dabi'a kana iya yin shi yau da gobe jibi daga ta kenan ya zan daidai ina fata ana fahimta ta an gane ko ya zama jiki kenan ya zama jiki to To in mun ka ce a tatbi normalisation, a wancan sati mun yi bayanin tatbi'u ta'lim yadda turawa suke son a daidaita ilimi ya tafi bisa ga tsarinsu, musamman ilimi na addinin musulunci tunda shi ilimi na boko galibi su suka kawo shi suna son ya dama su suka daidaita shi suka bada shi yanzu muna bukatar mu dubi abin da yake gyara mu mu karba wanda bai gyara mu mu watsar musu da abin su ilimin likitanci mu karɓa an gane ko amma shi ma inda mun kaga abin bai gyara mu mu ajiye musu abin su amma ilimin waƙe-waƙe sai mu watsar musu da abin su to mi zamu da waƙe-waƙe ana ta tuman maye an ramba a tara mata a tara mata da kattan kaddara su yi ta rawa in an kama rawa har kiyama ta tsayu mallan mi za a samu a turai gidan giya an taɓa kera jirgin sama a turai gidan karuwai an taba kera girgin sama ko na'ura wurin tambadewa ne ko a turai ko ba kasashen turai ba gidan giya da gidan mata wurin tambadewa ne ba abin da za a amfanar da mutane da shi muna ganewa shi kuma ilimin addini sai mu ce turawa ƙarya suke yi an gane ko saboda mi saboda su bu su san addini ba kuma bu su yi imani da addinin mu ba to ya za a yi su kawo muna tsarin da za mu karantar da addinin mu a mu ne kamata mu zauna mu dubi yadda kamata mu karantar da addinin musulunci muna ganewa shi kanshi ilimin turancin namu ne suka kwace wanda za mu zo can cikin tasirin mulkin mallaka a cikin ilimin kere-kere musulmi ne suka aza dokoki na bincike ga kasashen turawa a lokacin da musulmi suka zauna a ƙasar spain andalus suka karantar da turawa ilimin kere-kere shekara 857 da yaren larabci kuma suka karantar da su shine lang scientific shine lang official amma suka zo suka ruguza wannan daula suka sace littattafan suka zo suka maida nasu wanda da yawa daga cikin 'ya'yan musulmi karanta tarihin musulunci ba sai suna san tsammanin wannan ilimin daga wajen su yake ina fata ana fahimta ta to madalla to a yau nuktan mu sai mu zo zuwa ga tatbi'u da'watil islamiyya a yi normalizan wa'azi na addinin musulunci tun da karantarwa da da'awa suna da bambanci sai an je an yi karatu sannan Za a ake yi mi da'awa.
sannan za a yi da'awa mu ko mutane musu suka yi su yi aikin musulunci su yi da'awa amma kuma ba su yi karatu ba Ai.
mutum na son ya yi limanci amma bai yi karatu ba kaga musulun limanci aiki ne aiki ne kwarai to amma kuma sai ga mutum bai ko fatiha ba ta yi towa da kyau ka kuwa.
to kaga ya kamata mu kawo gyara kada in mutum ya ce maka ka gyara ka ga laifin shi ba ba haka nan bane in an ce mutum ya gyara to bahaushe ya ce gyara kayanka baya zama saukin ba baya zama sauke mu raba to shi ko da yawan mu mu musulmi inda muke samun matsala to kaga turawa ba za a taba yadda kai wani abu ba sai an san ga karatun da kai gaskiya an san ga wurin da ka yi karatu ko ga wurin da ka koyi aiki sai a baka mu ko kawai sannan aka yi a dora ka ko ka iya ko baka iya ba kai dai ka samu abinci ka ci subhanallah to kaga sai aiki ya lalace kwarai kuwa kenan wasu matsalolin daga wajen mu suke ba daga wajen turawa ba kwarai kuwa tunda mu ne muke koyon aiki mun ce ba za mu koyi aikin ba to laihin nawa ne namu ne namu ne lalle su turawa suna kirkiro muna su sharri su watso muna amma kuma mu ma muna da namu illolin tare da mu ya kamata mu yi annaqdu zati kwarai kuwa muna fahimtar wannan Lafiya.
to wannan kenan to tatbi' ad-da'wat al-islamiyya Islamiyya.
kamar ana son tsarin da'awa na ya tafi bisa ga yadda tsarin su turawa suke so na to kaga kai da baka, ba musulmi ba baka yi imani da alkur'ani ba baka yi imani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
ba baka yarda da shari'a ta musulunci ba ya za a yi ka zo ka nuna muna yadda za mu tafiyar da da'awa a da'awa kaga wannan hayaniya ce malamai ne ya kamata su zauna waɗanda sun kai karatun addini a ga ga yadda ya kamata a tsara yadda za a yi ma addini aiki kai da abin bai shahe ka ba ka bari sai in ka shigo ka yi karatu mun yadda da imanin ka da karatun ka mun ga alamu sannan mu yadda ka kai kai magana bisa ga addinin musulunci gaskiya
mun ji wannan da kyau kwarai to wannan akwai nuqat a karkashin a ƙarƙashin sa yadda ake da'awa na amma akwai abubuwa guda bakwai da nake so in faɗa na tana yiwa mu yi magana kan waɗannan abubuwan guda bakwai gudan zan keɓe shi na idan lokaci ya ba da dama shi gudan dole sai an yi masa karatu Mai zaman mai zaman kanshi kenan shi faɗar- Right.
faɗin shi ɗaya za a yi na an gane ko amma su shiddan za a bayan mun faɗi bakwai ɗin za mu fara karatu kansu in lokaci bai ba da dama ba wanda lo karatu ya tsaya kanshi sai a tsaya kanshi Sai a tashi.
sai a tashi kanshi sai an zo shi da wancan ɗin sai a yi karatu kansa musamman saboda Na'am.
akwai shubuha ƙarƙashin shi shi yasa nake son Na'am.
a bashi.
keɓe shi Ƙwarai a keɓe shi daban kwarai kuwa kawo na'am
yadda da'awa ta musulunci take akwai manya-manyan abubuwa Na'am.
da da'awa ta musulunci ta kumsa Mm.
abu na farko raddu shubuhat na'am shine a yi raddi ga shubuha na'am shubuha shine a kawo wani abu wanda za a jingina ma musulunci wata ƙarya na'am ko a ɗebo wata aya a ce ta karo da wata aya ko a ɗauko wani hadisi a ce wannan hadisin ya ci karo da hadisi ko ko a ɗauko aya da ƙur'ani a ce wannan ayar ta ci karo da hadisi Na'am.
ko ko wanga ƙa'ida ta shari'a ta saba ma ƙur'ani ko ta saba ma hadisi an gane ko Na'am.
a takaice dai shubuha tana da ɓangarori daban-daban wanda ina nan ina yin wani bincike kuma insha Allah na kusa karewa watakila nan da eh, wata ɗaya ko abin da ya kama da haka in Allah ya kaddara zan kare bincike kan shubuhohi wanda sun kashe alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci da kuma abubuwan da dai ake faɗa ga musulunci za a sabon karkashin sa shubuha kamar dubu biyar kuma insha Allah ina son a yi karatun wannan a cikin eh, WhatsApp a yi audio kuma zuwa gaba in Allah ya muna tsawon rayuwa muna son mu maida shi daura Daura.
za a ɗauko tun daga bakara hannasi duk shubuhoyin abi su ɗaya bayan ɗaya kwarai in Allah ya yarda Allah ya yarda amin ɗai kenan amma an yi muƙaddima ma kan karatun wanda yake so zai saurari musadirkin da wannan komai abin malam matsalan nan ta shubaha a wannan lokaci da Tana da muke ciki, muhimmanci.
wallahi tana da muhimmanci To, madalla.
kullum watso su ake yi yawwa to shi yasa shi yasa mun yi mai da tunani na ga wannan na'am eh, tsarin amma in na ƙara binciken to tana yi sai shekara mai zuwa watakila Na'am.
tunda akwai wani bincike da muke da muna yi eh, asbabu ikhtilafil mufassirin anwa'uhu wa asbabuhu eh, wa atharuhu na'am an gane ko wa kaifiyatu ta'amul ma'a na'am to yanzu kenan shubaha raddu shubuhat cikin da'awa akwai in an yi shubuha a yi raddi shi kwarai kenan ba su za su koya mana yadda za a yi raddi ba kwarai kuwa ɗai kenan na biyu daga ciki shine al-i'jaz al'ilmi fil qur'ani was sunna na'am ijazi na alqur'ani miracle abin da suke kima miracle na'am mu'jiza ta alqur'ani da ta sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in mun ka duba a ƙasar saudiya na'am a rabitatul alamul islami akwai wani bangare da aka keɓe sunansa hay'atul ijazul ilmi fil qur'ani was sunna wanda in kan rubuta ijaz.com zaka gane shi ijaz Com.
a a j a a z point c o m Mm, ijaz ijaz.com in ka diba cikin internet suna da littattafai sai da littattafan su ba na sayarwa bane Na'am.
galibi sai wanda yake da alaka da wurin koko in ka je karatu wurin sai ka samu in ana rabo kai ma ka dan samu naka rabo eh ko kai uh, talab in ka je can gaskiya littattafan su suna da kyau kwarai da gaske Masha a littattafan da suka buga na farko dai wancan littafin babba nasu suna mu'amala da jami'a 120 na duniya na bincike ikon Allah to yanzu ban sani ba ko su ma sun kara san shekara goma yanzu kusan shekara goma to kaga yanzu wa- tana yiwa an ƙara sun zan jami'o'i masu yawa A'a.
duk wasu jami'o'i don kakkasa tsammanin shaci faɗi ne kasan wani zai ce ai shaci faɗi ne a'a ana aiki ne da masana tun da ijazi yana da alaka wani lokaci da science bincike to sai an tabbatar da masu bincike ƙwararru na duniya sun tabbatar da wannan abin haka yake baya canzawa kuma in ka kawo sai an tattauna sai an tattauna an kawo malamai amma wani sai ka ji ya ce kai wannan duk hayaniya ce kana nan zamani kana cin tuwo shikenan bayan ka ja wake da shinkafa ka ja ruwa kawai sai ka ce hayaniya ce daga ina ka samu wannan kware Allah ya kyauta.
Amin.
Abu na uku malam ita ce nukutar da za mu keɓe shine alhiwar al-islami.
na'am Tattaunawa da wanda ba musulmi ba ita ma ɗaya ne daga cikin hanyoyi na da'awa yadda shi e ijazul ilmi shi ma hanyoyi ne na da'awa Na'am.
bal ma e ijazu kulluhu an gane ko hanya ce ta da'awa don yana nuna gaskiya alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma e ijazul ilmi wanda shi turawa a wannan zamanin suna gaban musulmi kaga su idan aka nuna qur'ani ya faɗi wannan abin ya yi zama hujja akan su fiye da ka zo musu da e ijazi na na- na na balaghi don e ijazul balaghi sai wanda yake jin larabci ya karanta larabci ko da ba balarabi ba na'am ina fata ana fahimta ta to shi ko alhiwar shi ne na uku wanda nace zamu keɓe shi na'am nukta ta uku yana daga cikin hanyoyin da'awa shine tattaunawa Eh, ita tattaunawa akwai ta shi yasa akwai bambanci tsakanin zagin mutane da tattaunawa da su da kafa musu hujja na'am mu musulmi mun ce mu ne akan gaskiya wani ya ce addinin shi ko ma wani addini ne shine gaskiya Na'am.
to zo mu tattauna ka ba mu dalilan da suke nuna maka na na- ka- suke nuna mu- suke nuna muna naka gaskiya ne mu kuma mu baka dalilan da suke nuna muna namu ne gaskiya naka ne ba gaskiya ba gaskiya ba. Ƙwarai.
alhiwa Ƙwarai.
shine suke kira di- dialogue ko dialogue na'am wanda zamu zo bayani kansa na'am.
nukta ta hudu sai kuma abinda ake cewa tarhul as'ila shi ne kai ma mutum tambaya Tambaya, na.
eh yanzu kana da damar da zaka tambaye ni game da addini na in baka amsa na.
ni kuma ina da damar da zan tambaye ka amma in ka yadda fa Mm, in tambaye ka kai ma ka bani amsa Ƙwarai.
don saboda a gane gaskiya nukta ta biyar na'am zikru mahasinil islam ka ambaci ababe kyawawa da musulunci ya kumsa ga su an gane su fi ardil fi- fil waqi' na'am ina fata ana fahimta ta to wannan hanya ce ita ma ta mi ta da'awa ta da'awa Mm, kware an gane ko to sai kuma eh, nukta wato ta shidda abinda ake kira tawthiqul ma'lumat in an ce tawthiqul ma'lumat shine a tabbatar da abinda an ka faɗa haka yake Ke- ke na'am kaga cikin musulunci in ka ce abu kaza ne kaga musamman da'awa da kuma albuhuthul ilmiya bahasi na ilimi wanda zaka ga sai in ka faɗi magana na'am in aya ce sai a ce a ina take cikin alkur'ani a wace sura a wace aya na'am in hadisi ne Mm, a wani littafi na'am sannan kuma ya ingancin wannan hadisin yake mi malaman hadisi suka ce ce kuma ba- babu nasko a tare da shi yawwa a- za a- za a hankalta za mu zo Ƙwarai kuwa.
in kuma kace fiqhu ne sai a tambaye ka wannan mas'ala a wace littafi ne a wace mazhaba na'am bayan an tabbatar da wannan sai a san shin wannan hukuncin tabbatacce na koko an shafe shi na'am kaga tawthiqul ma'lumat Gaskiya.
in ba a internet ne yanzu kaga zaka suna rubuta wannan magana nan uku ta a shafi kaza www kaza Barka.
wannan duk dan saboda a tabbatar da Tabbatar da abin ilmi ne to shi yasa kaga ganin da'awa ta sunna Mm, ta ta yi ba- fintinkau ta yi tsinke ga sauran da'awowi saboda bi saboda ahli sunna baya fadar magana sai ya kawo hujja da dalili da littafi da malami yace Barka.
kaza haka ne sannan kuma tawthiqul ma'lumat na ina jan hankalin masu da'awa in za mu faɗi magana game da kafirai an gane ko Na'am.
yana da kyau mu tabbatar da abinda muka faɗa a kansu gaskiya ne na'am ba dan suna kafirai za mu yi musu ƙarya ba adalci yawwa idan a wani littafin suna aka rubuta sai mu ce a littafi kaza aka rubuta gaskiya idan a wata jarida ne a wata jarida kaza aka faɗa na'am idan kuma a TV ne mu ce a TV kaza ta ƙasa kaza ta faɗi wannan to kaga idan ba mu yi musu ƙarya ba yana sawar wani Daga- wanda ba musulmi ba ya karbi musulunci amma idan muka je muka yi musu ƙarya hanya ce ta nisantar da wasu daga cikin su su karbi addinin musulunci kwarai kuwa Mm, ina fata na fahimta ta haka ne.
tawfiqul Mm, Ma'lumat.
ma'lumat To, sai abu na gaba shi ne almuƙarana wata haddi.
Mm, Almuƙarana wata haddi wata haddi. In an ce almuƙarana Na'am.
shi ne ake kira comparison.
Mm, a An haɗa- gane ko?
a haɗa abu tsaka- Yawwa, yanzu misali, sai mu ce, Mhm.
tauhidi, Na'am.
misali, mu fara da tauhidi.
tauhidi na'am A wajen musulmi, Allah shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir.
na'am a waje addinin 'yan hindu saniya Allah ce subhanallah wasu daga cikinsu a ƙasar inda suna bauta ba ɓera wasu na bauta ba maciji a cikin aƙidar yahudawa Allah biyu ne wasu daga cikin mazhabobinsu wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah a wajen kiristoci Allah uku ne trinity Allah ya rabu uku kuma duk gudana tasallus at-tathlith to kaga wasu na cewa Maryam Allah ce sannan kuma Isa Yesu almasihu Allah ne sannan kuma akwai Allah babba wasu kuma sun ka ce a'a Maryam ba Allah bace shi Yesu almasihu shine Allah da kuma ruhi mai tsarki da kuma Allah babba subhanallah kaga ko cikin uku an samu sabani to kaga nan sai a zo a yi al-muqarana na'am a zo a kawo ga yadda musulmi suke kallon ubangiji Allah subhanahu wataala ga yadda wani ga to eh, wa ina ne gaskiya take na'am misali kuma mu zo cikin shari'a ta addinin musulunci na'am kamar rabon gado na'am shin rabon gado a kiristanci ya yake a yahudanci Ya ya yake a wajen addinin buda ya yake kaga sai a yi muƙarana kaga yanzu misali in muka duba za ka ga yanzu rabon gado a wajen turawa a shari'a ma ta turawa ma sai a ce mutum yana da damar da gadon shi zai ce a ba kare da ya bari amma ka a ba 'ya'yan shi ko a ba bera a ci da beraye da shi wasiya kenan wasiya zai bari duk gadon shi gaba daya ko kuma kyanwa ko mu ce mussa ko magi to yanzu kaga a musulunci kuma babu wannan to kaga ba shaci faɗi zamu yi ba Ƙwarai.
sai mu kawo nasu mu ce to ku kun ce a ba kare ga dan mutum ka haifi mutum Na'am.
kana da ƴaƴa da mata ka hana a ba su ka rubuta takarda ka ce a ba kare ta yanzu wannan ita ce shari'ar da ya kamata a yi aiki da ita ko ko ta musulunci
subhanallah misali nake bayarwa Ba.
to kaga wannan almuqarana kenan wata haddi da kalubalanta na'am tahaddi kalubalanta Na'am.
sai mu ce to mu musulmi ga ta mu aqida mun kalubalanci duk duniya da wannan aqidar wanda yace ba ita ce mai kyau ba ya kawo mai kyau ya kawo wacce ta shari'ar musulunci ita ce mai kyau mu kalubalanci kowa a duk duniya ya kawo shari'ar da tafi wannan wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun na'am ba san ko ana fahimta ta ba to sai abu Na'am.
na ƙarshe wanda shine na takwas ban so na kawo shi ba amma dai zan kawo shi shine wato addawa bil iqtida ka kira mutane da da aikoyi da kai ka zan misali na gari don in muka duba annabawa na'am an gane ko Na'am.
su misali na gari ne in suka ce Allah ya ce ai abu ba a ganin su baya Mm, su ne gaba su ne gaba to waɗannan saboda mushkilar da musulmi muke fama da ita yanzu galibi wajen koyi muna da rauni gaskiya abinda muke kiran waɗansu su aikata mu ba mu aikatawa in muka ce a daina ba a dainawa to kaga a kasashen turawa in nan kasashen mu ne wa mu wa mu ne ma abin da dama duk da yake ba halatta yayi ba amma kasashen turawa in muna saba ma addinin mu kaga babu iya kiran wani zuwa gare shi ƙwarai kuwa ina fata mun ce ni domin shi alqur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba dai ta wani da za- da ba wai karantawa kawai za a yi ba a bayyana ba duniya a ana buƙatar aiki fi ardil waqi'a malam bahaushe yace kare an ka ce ana yin biki a gidanku yace ni gani a ƙasa.
mu gani a ƙasa kaga bai ga ƙasa a ƙasa ba malla ai bai yarda cewa ana biki sai ya je ya samu kashi ya tamna ya tamna har ya kashin ya haƙarhin shi sai ya san ana biki a gidansu kuma da yawa an samu waɗanda suka karɓi addinin musulunci saboda ganin kyawawan ɗabi'u madalla Sallallahu alaihi madalla sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to waɗanda malam su ne nuqat guda Takwas.
guda takwas na'am bakwai din za a ɗan yi musu bayani a takaice za a dakatar da kenan abin da ya yawa shafi- shi na alhewar shi ne nake so a fidda mishi bangaren shi duk yadda waɗanda za su yi tsawo ina tunanin ba za su kai shi tsawo ba Kwarai kuwa.
to sai mu fara da raddu shubuhat na'am raddi ga shubuha na'am ita shubuha yanzu musamman kamar yadda mun kai bayanin cewa yanzu abu ce wadda Ana ta an wasu- maida mata hankali kwarai kuwa malam kullum kowane yawwa lokaci.
to shubha malan matsalatta tun zamanin da annabawa kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kafirai sun yi ta kawo shubuhoyi game da da'awa annabawa in mun kadiba tun lokacin da shirka ta bayyana zamanin annabi nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim ai kafirai sun yi ta kawo musu shubha kwarai kuwa Allah ce faƙalar mala'ul ladina kafaru min ƙaumihi ma na raka illa basharan mithlana mu ba ma ganin ka illa mutum ne tamkar mu shubha su Allah ba zai turo Mutum ba.
mutum bai zama to manzo to kaga wannan shubha ce wa ma na raka taba'aka illa alladhina hum araziluna ba mu ga waɗanda sun ka bi ka ba illa kaskantattu talakawa ba wasu masu kuɗi tare da kai ba wasu masu mulki tare da kai ba wasu ƴan dangi tare da kai ba wasu masu karfin eh, eh, eh, masu karfin fada aji tare da kai kuma sai ka zo ka ce mu bi ka to kaga wannan ai shubha ce Ƙwarai.
to haka duk annabi zaka ga kafirai suna kokarin kawo shubha game da da'awarsa annabi ibrahim annabi ibrahim haka annabi musa haka ko ba haka ba har aka zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kinin shubha ba abu wace sabo Ƙwarai.
shi yasa ma Allah ya faɗa cikin alqur'ani fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wili Na'am.
kaga waɗanda cikin zuciyarsu akwai karkata sai su rinka wato bin abin da yake da shubha na ayoyi da hadisai Kwarai kuwa.
sawa'an musulmi ne tunda cikin musulmi ana samun masu kawo wannan Na'am.
ko ko sawa'an waɗanda ba musulmi ba na'am mun gane wannan Na'am.
to kaga in ka dibi tarihin shubuhatun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga firaq akwai su da sun ka bayyana kwarai kafirai sun kawo tasu shubha ga firaq bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar khawarij ana ganin tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ka fara eh, bayyana Na'am.
tunda shi wannan jagoran su da yace i'dil ya rasulullah ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace cikin tsatsun shi za a samu waɗanda za su fito za su yi kisan musulmi waɗanda suke su ne khawarij Na'am.
kamar yadda malamai suka fassara ba ahli sunna ba kamar yadda waɗansu maƙiyan sunna suke faɗa na'am muna gane wannan to kaga daga nan kuma baya a cikin musulunci shi a ta bullo Mm, ga ta tsina ma tun lokacin tun rana aisha tun za ku tafi da na Aisha da uh, aka zo aka yi mata tambaya li- limadha al-haid taqdi as-sawm wala taqdi as-salah me yasa mai haila take ramkon azumi ba ta ramkon sallah sai ta ce mata a haruriyatun anti ke haruriya ce kenan ma'ana waɗanda suke son su bi eh, Qur'ani.
su bi qur'ani su ce qur'ani idan su bi su bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ya bayyana to kaga da kuma 'yan shi'a bayan mutum manzara sun sallama tun lokacin da Uthman aka kashe Sayyidina Uthman radiyallahu an wa an sahabati ajma'in Amin.
wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin kaga sai wannan mushkila ta yini ta faru ta faru shi'a tan bayyana to kaga daga nan kuma khawarij suka yi karfi suka zo suka kafirtar da Ali radiyallahu an wa an sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin kuma suka kafirtar da Muawiya suka ce inil hukmu illa lillah ga kuma Allah yana cewa yahkumu bihi dawa adlin minkum su sun ce hukunci na Allah ne su ko hakkamun rijal ga kuma Allah yana cewa a'a yahkumu bihi dawa adlin minkum ana samu masu hukunci guda biyu su yi hukunci ga alƙalai kuma an yarda shari'a ta yarda da su Na'am.
ga matsalar aure in ta tashi Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi Wa hakaman.
wa hakaman min ahliha ka gani na'am to ga fitina ta khawarij ga fitina kuma ta mu'tazila da ta zo da suke gabatar da hankali akan nassi al-madrasatul aqliya duk inda sun kaga hankali ya ci karo da nassi sai su gabatar da mi sai su gabatar da hankalin su akan nassi alhali ko hankali yana bayan nassi kuma yana kokarin ya gane abin da nassi ne ce ba hukunci zai ma nassi ba malam to kaga cikin hatsarin shigoyin nan da yawanci sai an hasa hankalin ciki.
eh yawwa hankali ciki sannan a yi raddi shi yasa ake kiransu almadrasatul aqliyyal qadima yanzu kuma yan falsafa almadrasatul aqliyya alhaditha wanda su mu'tazilan har yanzu akwai su kuma rubuce rubucen su na cikin musulunci to kaga bayan wannan Na'am.
kaga akwai yan alqur'aniyun wanda suke cewa za su yi aiki da alqur'ani ba shi kadai wanda kuma akwai wani eh, khadim husaini ko husaini khadim ne in ban manta sunan shi ba alqur'aniyuna shubhatuhum waraddu alaihim masta sai da aka rubuta a jami'a ta ummul qura ta kasar saudiya Na'am.
wanda ya karanta wannan littafin zai ga tarihin su da shubuhoyin su da yadda wannan mas'alar ta taso Na'am.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
bayan su zaka ga akwai firak daban-daban wanda suke kawo shubha Na'am.
musamman in ka ɗauki littafin uh, al-mawsu'a al-muyassara fil adyani wal ahzabi wal firq al mu'asira wanda an ɗauko aƙidodi ne na da da na yanzu aka tattauna kansu da aƙidar su da yadda suke gaba da ƙa'idodin addinin su da yadda suke bauta ba wanda kuma ƙarshen kowane babi sai a kawo masadirkin da za su ƙara zaka ƙara bincike in kana so littafi biyu ne amma masadirkin da ke cikin shi zaka iske za su kai 400 ko 500 ma ko fiye da haka to kaga ɗalibin ilimi zai iya samun wannan saboda abin nan akwai kuma al-milal wan nihal na Imam Ash-Shahristani da sauransu dai na'am bayan wannan kaga cikin uh, masu shubuhohi ko da waɗanda suka danganta kansu uh, zuwa ga addinin musulunci ko kuma waɗanda ma uh, kamar misali gulatu sufiya yeah. waɗanda sun tasirantu da yan falsafa kaga su ma zaka iske suna da nasu shubuhohi wanda suke kiran kansu yan haƙiƙa sai mutum ya ce maka in ya sha giya ba giya ce sha ba shi shina aiki ne da shari'al batiniya kai kuka na aiki da shari'atul haqiqa kamar yadda annabi Musa ya kashe mutum amma kuma mutumin nan da ya kashe misali a zahirin shari'a annabi Musa banna ce amma a shari'a Khidir daidai ne don haka kaza kaza kaza kaza kaza kaga bayan wannan akwai yan shi albatiniya wanda suke cewa duk Qur'ani da hadisi shina da haqiqa yana da batin an gane ko waye haqiqa shine an ce ai sallah ka zo ka duka kai ruku'i kai sujada batini kuma shine kawai in ka yarda da Allah ya isa shi yasa suna nan yan shi albatiniya al'alawiyya albatiniya zaka iske su musamman kasar Suriya can suke da karfi sosai an gane ko waɗanda in suna sallah su hannun hagu suke dora akan da dama ina fata ana fahimta ta alama su in ana son a gane su to su waɗannan mutanen kwata kwata duk wani aikin addini ba sa yi wai duk abin da an kawo a cikin Qur'ani ba tsinin shi kawai ba sai ka aikata ba to kaga ai wannan ilhad ne muna ganewa daga ciki idan muka zo zamu iske akwai kasashen musulmi akwai al-udaba'u wato wanda yake kira udaba'u waɗanda sun tasirantu da turawa sai ka iske wani marubuci ne wato adibi ne an gane ko yan literature arab literature sai kaga suna kokarin yin suka ga addini saboda mutane ne sun kware cikin larabci sai suna ganin larabcin ya isa su yi hukunci game da addini sai kuma daga ciki akwai al-kuttab marubuta les écrivains writers an gane ko su ma suna zaka iske na kasashen musulmi wadannan musulmi ne wani lokacin ma da larabci suke rubutu wani lokacin ba da larabci ba sai su yi ta suka zuwa ga addinin musulunci wani lokacin akwai al-mufakkirun les penseurs abin da kira les penseurs thinker da ingilishi waɗanda suna ganin wai su masu zurfin tunani ne sun kai inda ma sun ka gano kaza kaza kaza ba kaza bane malamai ba su gane ba ai qur'anin ma malamai ba su gane shi ba hadisin ma malamai ba su gane shi ba to wai shi saboda zurfin tunanin shi wai ya gane abin da malamai ba su gano ba to kaga wanga tafkiri ai na hayaniya ne an gane ko in ka dibi al-udaba ma zaka isa ko da ma ilhad ne sun ma bar musulunci musamman fil asr al-hadith shu'ara'ul mahjar ake ma shu'ara'ul mahjar wanda suka yi hijira daga gabascin duniya suka dawo zuwa yammacin duniya musamman kasar Lebanon an gane ko irin su Ililiya Abu Madi da yawan su ma wasu sun bar musulunci an gane sun bar musulunci sun dauki musulunci kawai shine ba hana ma kasashen musulmi ci gaba in ka ta yanzu misali kamar kasar Tunus zaka irin su Abul Qasim Shabi wanda yake cewa idza sha'bu yawman arada al-haya fala budda an yastajiba al-qadar yake cewa sa ish ruguma ruguma menene adda'i wal wal a'da to shi wannan ba da sauki kamar in kace ko da makiyanka so so ko so ba za ka rayu ai wannan ba a iya fassara shi kai tsaye da cewa abin nan to amma dai idza sha'bu yawman arada al-haya idan al'umma ta so rayuwa wai ma'ana ta so yancinta ya ce falabudda an yi stajibar ƙadar ƙaddara ta Allah ma dole ta karɓa kiran kaka ma Allah ya koma yaron mutane to kaga wannan akwai hatsari gare shi kwarai da gaske to in muka ɗauka da al'udaba da al'kutab da almufakkirun da asasa yan siyasa waɗanda sun ka tasirantu da tura sai ga suna kawo dokoki musamman ta kasashen larabawa suna ƙoƙarin kawo dokokin da suka saba ma shari'a ta musulunci suna ganin shari'a musulunci wai yanzu la taslah li hadha zaman wai musulunci bai dace da wannan zamanin ba yanzu wanda yake cewa ƙato ya armi ƙato shine yanzu ya dace da zamani musulunci da ya ce a a aure ba a yi sai tsakanin namiji da mace yanzu kai ka yarda ƙato shi armi ƙato ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace abinda ko karnuka ba su yin shi ina fata na fahimta ta to kaga daga nan fitra salima to waɗanda dai kamar da ƙasashen musulmi waɗanda suna daga cikin waɗanda suke kawo irin waɗannan matsaloli sai mu zo zuwa ga waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba in muka duba daga cikinsu inda shubohi suke zuwa akwai abinda ake kira al-mustashriqun al-mustashriqun wani ilimi da ake cima istishraq wani suke kira orientalism da english suna kiran shi occidentalism an gane ko mutanen da su marubuta ne na turawa waɗanda sun kai karatu bincike kan kasashen musulmi in za mu yi adalci ba dukkan su bane suka zagi musulunci wasu amma da yawan su sun zagi musulunci sun saka guba mai yawa cikin rubuce rubucen su game da musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane ko to sannan kuma daga ciki wasu da yawa ma kuma daga cikin musulman da ma suke zama cewa su malamai ne suna ɗebowa daga cikin abinda suka faɗa ne sai su su yatsa ma musulmi wannan guban wadda sai manya-manyan masana ne suke garuwa yake karatu ba shi da malamai yawa ba shi da malamai gaskiya ne ko kuma yana karatu yana da malamai amma yana da mummunan manufa eh yana son a ce ya faɗi abinda kowa bai faɗa ba khalif ta'uraf Allah ya kyauta to sai kuma aljami'atul gharbiyya manya-manyan jami'o'i na kasashen turawa an gane ko su ma suna kokarin gabatar da irin waɗannan abubuwan zaka iske an keɓinci masana waɗanda za su yi bincike kan musulunci musamman waɗanda turawa suka ƙirƙiro musu wani ilimi da ake kira islamic study ko islamology mutum ya karanta wani wai addinin musulunci da yaren turawa faransanci ko ingilishi ya zan babban masani kuma shi za a yi ma fatawa game da musulunci ya bada amsa ko suna in ka ce mai masmuk da larabci bai ma sani ba ya sunan ka to kaga wannan ai wani ya ce ba islamology za a kira shi ba ya kamata a kira shi jahiltology jahiliya ce tsakon ta To, wannan kenan sai kuma kaga yanzu Isra'ila sun keɓe wurin da ake karatun musulunci a Isra'ila a jami'a so da suka buɗe a Tel Aviv a 1954. Can dama ba su bari ma wani karatu in ba Yahudi ba, amma yanzu ana bari wanda ba Yahudi ya karatu ba. Amma an mai da musulunci cikin markazin thaqafi, wai bangaren kwalta, culture kenan. to kaga sai a shirya banda wani lokacin kuma su tura mutane su je su yi karatu a kasashen musulmai har Saudiya ma Makka da Madina tunda an ce kafiri bai shiga sai mutum ya ce ya musulunta ya je karatu a jami'o'in musulunci ya gadda musulmi suke rayuwa ya zan dokta wani dokta a tafsiri wani dokta a hadisi wani dokta a yaren larabci wani dokta a kaza su koma dan saboda a hada su su rinka kawo shubuhi game da addinin musulunci ina fata ana fahimta ta sannan kuma akwai manya-manyan institute institute da su turawa suka yi waɗanda za a yi su ne don saboda a haɗa waɗannan manya-manyan masanan da suka karanta musulunci don su je su haɗo shubuhohi su dinga sai su rinka watsawa yanzu in ka diba a ƙasar america akwai mu'assasa da ake kira mu'assasa turan ran r-a-n to wannan aikin ta manya-manyan masana ne yadda za su kawo shubuha game da addinin musulunci ko a yaƙi musulunci ko musulmi su rage kishin addinin musulunci ko ko su abin nan don haka dai waɗannan wurare ne wanda akwai shubuhohi kafin mu karkare saboda an fara nuna mu da lokaci yayi halinsa akwai littafi guda biyu da nake ba ɗalibin ilimi shawara ba dole ba littafi na farko mausu'atul mustalahat shar'iyya a kasar saudiya wazaratul awqaf ta saudiya sun dauko wannan bangare suna sun yi rubutu kusan mujalladi hudu ne an ka mustalahat na shari'a to kaga an tattaura masana na larabci na hadisi na tafsiri na qur'ani na tarbiyya na kaza saboda kowane mustalah ka ji shi ka san shi ka san ma'anar shi a shari'a in za ka yi magana in daidai ne ka ce daidai ne in ba daidai bane ka ce ba daidai bane kaga nan wuri ne da bangare mai karatu mai yawa tunda in ka ce wadannan musulhati za ka karatu kansu sai ka shekara talatin ma baka kare ba ko goma mujalladi kusan hudu mai mujalladi hudu kuma kowane babba yana da girma sai kuma abu na biyu kan raddi akan shubuhohi akwai mawsu'atul radd al shubuhat wadda wazaratul shu'un al islamiyya ko wazaratul awqaf ta kasar misra aka tattara su ma masana na tafsiri da hadisi da sauransu dai da lugha da tarbiyya da da waye duka aka hada su kowane an ka bashi nashi bangare shubohin da an ka kawo game da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci shi ma suka yi shi mujalladi kusan 50 ko da uku ne in ban manta ba to kaga in ka same ta da an kawo ta shubha sai kai bal in luga na kai can in ka samu wannan muna faɗa ɗaliban ilimi ne saboda su yi kokari samu irin waɗannan littattafai saboda su ƙara gyara mustawan su na ilimi da rasidikin su al'ilmi to waɗannan su dai ne abubuwa da muka jero waɗanda ba a ma fara karatu kansu ba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara kowace nukta sai a ɗauke ta a yi mata ko nukta biyu biyu biyu misali ko ɗai ɗai ɗai a yi musu karatunsu kayan a zo shi alhiwar wanda za a yi masa karatunsa na musamman in Allah ya ba mu rayuwa ya ba mu iko da dama nan ya kamata in ja burki abinda muka faɗa zaman tori dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga da karatu ya dauko wato ya fara dadi zamu ce ko mu ce karatun ya fara shiga jiki kuma sai lokaci yayi a cikin nukudodi guda takwas malam guda ɗaya ne ya dauka kuma ita ma a gurguje bai gama ta ba ban sani ba ko zai ƙara wani abu a kan ta Haka, sati mai haka.
zuwa insha Allah.
haka Eh, ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare na yi mantuwa a farkon karatu ban faɗi kwanan wata ba, a yau muna goma ga watan jima da ula eh, shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina Mm.
wanda ya daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya a ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu wannan shine ya zo- wato yau eh, muka zo ƙarshen wannan shiri kamar yadda aka saba gabatar da shi daga karfe tara na safe duk ranar juma'a zuwa goma tun allah ya da ranar juma'a mai zuwa za a kasance da malam a don ci gaba da waɗannan karatuttuka masu amfani waɗanda suke fa'idantar da mu a cikin abin da ya shafi rayuwarmu ta yau da gobe da kuma rayuwarmu ta addininmu addinin musulunci a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi mu kuma ya amfanar da mu ya sa mu yi amfani da abin da muka ji na daidai wanda yake kuma na kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga shi Eh, muna fatan wannan gidan re- talabijin da rediyo na banfere Allah ya sa masa albarka amin muna kuma fatan Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya da sauran ƙasashen musulmai ga baki ɗaya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya amin ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Amin.
Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته